إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar a yau muna goma ga wata na safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa 26 watan 8 miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin shirasatul aqida na al-ustazu al-doktor Nasir Abdul Karim al-Aqil yau za mu tashi safaha ta 58 bayan malam ya kare mana magana akan abin da ya shahi asalin abin da ake cewa aqida sannan kuma da mustalah in ma a karan kanshi na ahlu sunnati wal jama'a matashiyar karatu a yau maliki cewa as-salafu sai ce baina qausain yace ahlu sunnati wal jama'a kalma da kake ji ana cewa salaf salaf salaf kalma ta as-salafu sune magabata waɗanda suka gabace mu to su kuma waɗannan as-salaf in kala biyu ne shi yasa malamai suke jingina wa kalmar ta as-salaf sai su ƙara mata as-salih magabata na gari saboda a cikin magabatan akwai 'yan duniya sai akwai waɗanda su ba na garin ba ne to maliki cewa as-salafu abin da ake cewa magabata na gari sai ce ahlus sunnati wal jama'a su ne ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam sannan kuma da bin jama'a ta musulmai wanda suke kan daidai kenan wanda suke kan abin da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya rayu a kan shi malici la yakhtalifuna fi aslin min al-usul su waɗannan magabata na ahlus sunnati wal jama'a ba sa saɓani a cikin wani asali daga cikin asilillika wanda yake na addini me ake nihi bi ma'ana dukkan abubuwan da suke da alaƙa da aƙida to za ka samu cewa magana su ɗaya ce babu bambanci tsakanin abu hanifa da imamu malik haka da imamu shafi'i da imamu al-ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal waɗannan magabata ga baki ɗaya babu wani abin da ya raba su a ɓangaren da ya shahi aƙida idan kaji ana cewa malikiya ta ce kaza shafi'iyya ta ce kaza hanafiya ta ce kaza hanabila sun ce kaza to wannan ma abadi ne na abin da ya shahi furu a ɓangaren da ya shahi fahimta ba magana abin da ya shahi aƙida ba da ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne malai yace matashiyar karatunmu a yau yace waɗannan magabata ahlus sunnati wal jama'a la yakhtalifuna fi aslin min al usul ba sa sabani a cikin wani asali daga cikin usuluddin abubuwa waɗanda su ne gimshikin addini malai min simati ahli sunnati wal jama'ati as-salaf as-salih iya daga cikin alamomin ma'abuta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi sallama da jama'ar musulmai ya ce as-salafu salih waɗanda su ne magabata na gari ya ce annahum la yakhtalifun cewa su ba sa saɓani yake cewa walam yakhtalifu fi aslin min usuliddin bari ma ba su yi sabani ba akan wani asali daga cikin usul wanda yake na addini wa qawaid al-i'tiqad sannan kuma da dukkan wata ka'ida da ake kudircewa a bauta wa Allah subhanahu wata'ala da ita a zuciya to za ka samu waɗannan bayan Allah gaba ɗaya magana su ɗaya ce ba za a zo a ja hankalinka akan wani abu na aƙida ba ka ce a mu malikiya muke idan da a ce haƙiƙanin waɗanda suke da'awar malikiya a wannan yankin namu za su bi aƙida ta imamu maliku to wallahi idan ana magana ahlus sunna su ne a sahun gaba a tsaye inda za su yi aiki da abin da malikin ya faɗa saboda imamu malik iya ɗaya daga cikin asalafu salih magabata na gari su ne gaba-gaba saboda irin abin da suka ƙaddamar wa al'umma na abin da ya shafi bayanai na addini lahiyayye wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da shi amma abin mamaki sai ka samu mutum yana da'awar cewa shi ba malike ne amma ana karanta mushi hadisi ko ana karanta wani abu wanda yake ma'alumun min addini bi darura sai ce maka abubuwa ciki sai ka gane cewa malikiyar tashi ma yu'minu bi ba'dha wa yakfuru bi ba'd yana imani da wani ɓangaren ne na malikiya amma wani ɓangaren kuma sai ya yi cakulatin ɓangaro ko aka sai ya nuna cewa wannan ba da su ake ba kuma lafiya ma abubuwa na addini waɗanda tahiyar sunna ta zo da su waɗanda abubuwa ne suna cikin littattafan da ake karantawa yau da gobe lakin amma matsalar inda ta faru shine karatun daban kuma addinin daban ko kuma abin da ake aikatawa daban kuma wallahi wannan abin za ka same shi har a yau a cikin majalis da yawa za a zauna a buɗe sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam albani a karanta a buɗe kitabut tauhid a karanta a buɗe masail jahiliya a karanta a buɗe kitabut tauhid a karanta amma kuma ayyukan da ake aikatawa su littattafan sun yi gabas su kuma su karanta littattafan sun yi yamma to wannan matsala akwai da tabbas shi amfanin karatu wanda yake na addini shine kawai kai aiki da shi idza ma lam yufidka al-ilm khairan yace fa khairun minhu allahu qad jahilta idan ya zamanto ilimin da zaka yi na addini bai amfanar da kai da wani abu na alheri ba to wallahi mafi alheri ma a gare ka ya zamanto a sai ka jahilce shi ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون ubangiji subhanahu wataala ya zargi waɗanda suke faɗi ba sa aikatawa ko suke karanta ba sa aikatawa iya abin da ake bukata ga mutum a lokacin da ya karanta wani abu na addini ko ya saurara shine wajibinka ne ka yi aiki da shi wannan shine makura na manufan karatun addini ba ya zama wani abu ne na alfaharin cewa wane ya yi wane tarin kaza ai wani ya san littahi kaza san littahi kaza amma baya aiki da shi wannan sanin da yi ta yakunu hujjatan alaihi la lahu yawm al-qiyamah wannan sanin zai zama to mishi hujja akan shi akan Allah ya azabtar da shi ba zai zama to mishi hujjan da zai samu rahamar Allah subhanahu wataala to haka wajibi ne abinda ake karantawa ya zama to ana ana aiki da shi to waɗannan magabata zaka samu cewa duka aqidan su daya shine Allah ibn taymiya Allah ya rahama gare shi yake cewa a cikin lamiyar shi lokacin da ya ambato manhaji da aqida ta ahlus sunna wal jamaa karshe sai ya rihe da cewa hadha i'tiqadu shafi'i wa malik yace wa abi hanifa thumma ahmad yunqal yace wannan ita ce aqida ta imamu shafi'i ita ce aqida ta imamu malik ita ce aqida ta imamu abu hanifa ita ce aqida ta ahmad ibn hanbal haka aka nakalto daga gare su ba wani abu ne wanda za a ce a mu ɗan kaza ne mun yi kaza ba ruwanmu da kaza kuma abin da aƙida ne malai ce fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma alayka mu'awwal abin da yake wajibi akan ka shine ka tsaya kai aiki da wannan abin da yake karantarwar alqur'ani da hadisi karkashin fahimtar magabata na gari to wannan aqida zaka samu waɗannan bayan Allah gaba ɗaya kamar yadda malai amma ta mana anan ولم يختلفوا في أصل من أصول الدين وقواعد الاعتقاد مالك فقولهم في مسائل الاعتقاد قول واحد بحمد الله yace maganar waɗannan malamai ga baki ɗaya waɗanda suka sanu waɗanda duniya ta jinjina iliminsu waɗannan malamai ga baki da aƙidarsu aƙida ce magana ce guda ɗaya tallin tal mala ya ce godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya al'allama ibn qutayba Allah ya rahama a gare shi yake cewa yace inna ahlas sunnati lam yakhtalifu fi shay'in ka sani cewa su ma'abuta bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su yi sabani a cikin wani abu ba min aqwalihim na daga maganganunsu illa fi mas'alatil lafz sai a cikin mas'ala ta lafazi a lokacin da mutum yake karanta qur'ani wannan sautin da yake hutowa wannan sautin shi ma halittar Allah ne ko ba halittar Allah bane ba a nan ne kawai aka dan samu tirjiya tsakaninsu amma babu wata mas'ala waɗanda waɗanda ba da suka samu sabani a kai malita ya'ani bi zalika al-lafzu bil qur'ani ana nihi da haka lafazin furucin alkur'ani hal huwa makhluqun am ghayr makhluq shin halitta ne ko ko ba halitta bane wasu kace halitta ne wasu kace ba halitta ba wannan mas'ala kuma fi haddi zatiha ba wata mas'ala bace wanda za a kai ruwa rana akan ta yawa wanda sun dan samu turjiya wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma in banda shi duk abin da yake na ida ne zaka samu waɗannan malaman gabaki ɗaya magabata magana su da tun daga lokacin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har waɗanda suka biyo bayansu malin cewa ma'a zalika fa inna khilafahum fi haza sani cewa fa duk da haka saɓanin da suka yi akan matsalatul lafzi yace kama inda al-bukhari in sahha wal imami ahmad yace kamar yadda imamu bukhari ya zo da shi haka imamu ahmad yace lafz yace khilafun lafziyun kawai saɓani ne na lafazi aka samu tsakaninsu saɓani na lafazi aka samu tsakanin magabatan nan amma haisu ya jima'una alal asli amma gaba ɗayansu sun yi ijimai akan asalin ne asalin wa huwa annal qur'ana kalamullah ta'ala cewa shi qur'ani maganar Allah ce mai girma da buwaya wanda kuma dalilai sun wuce a lissafa akan haka nan innal ladhina sha Allah yake cewa وإن أحد من المشركين استجارك فأجره هو حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمانه قال كلام الله الله يتي مغنى الله كنا قرآني منني مغنى الله يتي تو wannan maganar Allah Qur'ani mai girma ba a samu sabani wa tsakanin magabata akan cewa ai Qur'ani ba magana Allah ba ko kuma Qur'ani magana Allah ce waɗannan a'immatul mazahibil arba da sauran ma magabata duka sun haɗu magana su ta haɗu akan cewa alƙur'anu kalamullah yanzu tirjiyar da aka samu shine ne a lokacin da kake furtawa shin lafazinka makhluk ne kuma makhluk bane ba to kaga wannan wani reshe ne wanda asalin shine mutum ya yarda cewa qur'ani magana Allah ce me yasa saboda Allah shi ya faɗa haka can da Allah ya ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so ne su jirkita magana Allah subhanahu wataala su muna hukai to malai yake cewa Imam Bukhari da Imam Ahmad sun yi bayani akan cewa lalle fa malaman nan gabaki daya sun haɗu akan cewa Qur'ani maganar Allah ce ghaira makhluqin ba halitta bane ba malai ta bi khilafi ahli bid'ah sabanin ma'abuta bid'ah me yasa ake ma mutane bayani akan abin da ya shafi bid'ah saboda su nisance ta saboda wani abu ne wanda muni shi ya kai mudi inda dan adam zai zo ya aikata aiki ya bata lokutan shiga baki ɗaya aikata aiki ya je wajen Allah subhanahu wataala a ce wannan aikin ba ka da wani dalilin da ya sa kai Allah subhanahu wataala ke ta amilatun nasiba an yi aiki an gaji amma kuma ina ladan babu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura an yi aikin da aikin ya kai matakin da zai iya sa bawa ya shiga ƙarƙashin rahamar Allah ya dace da gidan aljanna amma wannan aikin sai Allah ya maida shi kaman kura abin shekewa le ya ti liman me yasa saboda aiki ne kai babu wanda ya saka kamar yanzu kawai kana da kana da wani wasu ayyuka haka wani kawai he je shiga maka wani abu na daban wanda kai ba kai ka sa shi ba yanzu misali ka fita waje ka ga wani ya wanke maka ya wanke maka motar kaga ba kai ka sa shi ba kuma la'alla mutum da ka misali ka dan biyo wajen mai gyara an ce kar a sa wuri ruwa wuri kaza ko makamancin wannan sai ya zo gaba ɗaya jajjagula mashi yanzu akwai magana ka biya shi saboda kai ba kai kasa shi ba eh sai dai shaka shi wani daga to haka mutumin da ya aikata bid'a duk wanda ya aikata bid'a babu zance ya samu lada sai dai sabanin shi abin da ya shahi zunubi saboda aiki ne ya kirkira sabo ful da sunan addini wanda ko babu wanda ya sashi wannan abu to wannan bid'o'in da suka shigo cikin al'umma suka yi ta suka yi katutu kowa lokacin da yake jin wuyan shi ya dan yi kwari sai ya kirkiri wani abu kuma ya naso shi cikin addini kuma ya kwatanta wa mutane fa dole ba ba za a ilga ku daga cikin masu son manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai kun aikata wannan aikin ka duba daga inda ya duro daga inda ya shigo saboda tsabagen da ya zalunci al'umma sai ya ɗauki wannan aikin ya kwatanta cewa fa wanda bai yi shi ba ba na manzo Allah bane ba kaga tabbas ko akwai matsala sai ya kudar da hankalin mutane kuma ya rika kiran mutane zuwa ga abin da shi ya kirkira sama da yanda yake kiran su zuwa ga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kare nashi almajirai suna kare na malamin su sama da yanda ake ba ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya to irin wannan abin shi yake dishi addinin Allah la'alla ma a wasu wurare a neme shi a rasa bat sai a wani wurin na daban saboda me saboda bid'a jirkita addinin Allah take ta juya shi ta maida shi wani abu na daban yanzu dai ka duba ga irin bid'o'in da ake aikatawa a cikin duniyar musulunci wanda kuma an yarda babu wani dalili na addini wanda yake nuni akan haka nan amma kuma an dake shi a matsayin addini yanzu mu dauki harkan da ya shahi abin al'amarin da ya shahi mutuwa kaga wannan sadakokin da aka tsara duka tsari ne tsari ne wanda ma anzalallahu biha min sultan tsarin da addini ya karantar na ai sadakan ba haka ba yake mutane za su su haɗu tsakanin su haɗa abin da suka haɗa kuma su raba ma kansu da kansu kuma su watsi a daidai lokacin da aitam ɗin da aka bari marayun da aka bari la'alla wasu lokuta hidindimun da za a yi za a ɗauko daga cikin kuɗin marayun ne la'alla bakka da ko biye ka jigata ka girgiza dama a likita an gama ta take ka tas kuma mutuwa ta zo ta samu wata musiba kan musiba sannan ko bayan shi hannun al'umma zo ta maka ido hannun jira suke ka musu hidima ba wanda ba ba inda addinin Allah ya wannan bayani bal hasali ma akasin haka shine abin da yake daidai manzala sallallahu alaihi lokacin da lokacin da Jabir ya rasu afwan Abdullahi baban Jabir lokacin da ya rasu manzala ke cewa isna'u لآل جعفر لآل جابر هو جعفر لآل جعفر لآل جعفر من طعام فقد أتاهم ما يشغلهم wanda ya ce ku yi abinci ku kai gidan ja'far abinda zai shagaltar da su ya zo mu kuma a yanzu ana cewa an yi mutuwa za ka ji ana daka me ake dakawa ana daka mutane gumba tun ka a hudu gawa a mata sallama tuni mutane sun fara shan gumba sun fara shan wani kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda babu wani dalili na addini kuma ana ana aikata su nafsu shay a ce sadakan uku a ce sadakan sati a ce sadakan arba'in a ce sadakan cikon shekara duka waɗannan babu su kuma abin ta ce irin wuraren da ya kamata a ba muhimmanci a rakaza amma mutumin da ya mutu a mashi addu'o'i a nema mashi gafar Allah sai ga wannan wuraren ko ba a ba su muhimmanci ba shedan ya shigo ya yi wasa ya watsa wanda yake na manzo Allah ne ya tabbatar da nashi ko mutane suna ba na shedan yin kariya babu wani dalili babu kawai yi da ake masalih to kaga waɗannan abubuwan duka za su a cikin addini kuma an ba su gindin zama sun zauna daren da kam a yau idan ka ce ba a yi to sai a ce kaga suna hana addu'a alhali ko ba haka nan bane ba manzon da Allah ya turo bai yi ba idan ka tuhumci wanda bayya haka kaman kana tuhuman manzon da Allah aiko ne kai tsaye imma bi tariqatin mubashira aw bi tariqatin ghayr mubashira kamar abubuwan an musu wuri sun zamna kuma haka aiki to waɗannan abubuwa da ake kirkirar sunan addini dole ne a yi bayanin ina ne na daidai kin yake tacaccen wanda babu wani abin da ya garwayo da shi shine bayanin da malamai suke akan a tsaya akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaya akan sunna kuma wannan mustalah din na ahlus sunnati wal jamaa duka daga nan ne abin ya taso saboda an kirkiri abubuwa gaba ɗaya an zuba da sunan addini suna tahiya alhali kuma idan aka tsaya wannan abubuwan duka babu babu dalili akan su Allah shirya da mu karantar da yakku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ila malik ta haisu yajtami'una على الأصل وهو أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق malati bi khilafi ahli bid'ah sabanin ma'abuta bid'a fa innahum su wa ma'abuta bid'a la yuwafiquna ahli sunnati fil usul aw ba'dha ba sa daidaituwa da ahli sunna a cikin usul na addini sai ka ga wani abu ƙato a cikin addini wanda an san ga makomashi inda take kawai sai a karkata shi ko akan malam wani ko da makamancin wannan ko kuma a nuna ma cewa ba addinin bane ba malaka abu ba'dha ko kuma wasu daga cikin abubuwan da suke usuli na addini yace kama annahum la yattafiquna ala usulihim kamar yadda su ma a karan kansu la yattafiquna ba sa ittifaqi ba sa haduwa ala usulihim akan asalin da suke tafiya akai bal bari dai kullu hizbin bima ladaihim farihun bari dai kowane bangare da kowace jama'a da abin da yake hannunta take alfahari take kafafa take jiji da kai wane ya soki wane wane ya soki wane sannan kuma asalin a karan kanshi babu wani asali guda daya kaga idan ka ɗauki yan bid'an da in ka ɗauko yan bid'an yau daban-daban ne yanzu misali ka ɗauko mas'ala mas'ala mas'ala ta maulidi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam da ake kaga yanda magabatan baya aka yi maulidi a yau ba haka ake yi shi ba yanzu da zagayen da ake shi kuma a da wa taba ga an yi shi amma yau ba to ina dalilin da yake a yi shi babu shi yasa malamai suke ta min jaza'i sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha iya daga cikin sakamakon mummunan abu aka kirkire shi to wani mummunan sai ya za sake aihuwa wannan mummunan zai aiho hallo wani abu mummunan hallo na daban kuma yanzu ana tahiya hannun abin ƙara rikidewa zai an mai da kiɗi da waƙa matsayin addinin da za a bauta wa Allah subhanahu wataala da shi kaga duka waɗannan menene abubuwan da ake sayowa ake sayowa in kun yarda kaza ya shigo sai a ja ku kuma a kai ku kaza in kun yarda shi ma yarda haka har a wayi gari an mance babu na manzon da Allah ya turo illa qa'ifal qalila minan nas wanda manzon Allah ya ce dai ba za a gushe ba sai an samu suka so komin karantar suna aiki da wannan abin da yake addini ne to su ma ba abuta bid'a za ka samu ba sa ittifaqi wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza wane ce in ka shiga nashi in ka tafi ziyara wajen na wancan wannan alƙawarin da ka ɗauka a nan ya warware shi ma wancan ya faɗa ka kowa kare laki ne yake yi sai ka gane cewa abin wasu shakhsiyat ne ake so a gina wasu mutane ne ake so a gina ba magana bane na addinin Allah a dubi wasu fi'a a cikin mutane ko a wani gida a nuna cewa waɗannan mutane duka shafafu ne da mai alhali hatta a gidan annabawa an samu tangarɗa to ina ga wani mutum wanda yake da awon malami ne shi ya ce a shi ke nan tun da in dai ka zo ta salsala shi to fa magana ta rage ta kare abu lahab ba an min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma gashi ana karanta muna karanta muna bautawa Allah tabbati yada abi lahabin wa muna ana tsine ne kuma bautan Allah ne ake duk da irin matsayin da yake da da kimar da yake da da darajar da yake da da kasancewar shi babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne amma saboda bai bi addinin ba addinin sai waje da shi to a yau za ka ga tsari ne za a yi misali gina gida ko gina wasu mutane da nuna cewa su din na daban ne a cikin al'umma alaƙa tsakanin bawa da ubangijin shi alaƙa ce kai tsaye babu zancen cewa ɗan gidan suwa ne dan ɗan gidan suwa ne to shi ma kaza ne a'a da ni da kai duka abin da za mu samu kusancin Allah shine mu aikata aikin da Allah yake so ba magana kai ka zo daga wani gida kaza bane ba wani ya zo daga gida kaza ko mutumin da ya zo duniya la qaddara Allah Allah kiyaye ta hanyar banza idan ya tsaya ya aikata aiki managarce samu kusancin Allah wallahi zai shiga aljanna kuma wanda yake ga ya zo duniya ta hanyar shari'a ya zama to shi bai shiga aljanna ba tabbas abinda Allah yake bukata ga bayan shine kawai su bauta mashi man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun Allah ta fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba babu wani sharadin cewa dole kai sai dan gidan wani ne manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yake yake ambata cewa duk mutumin da man abta bihi amaluhu duk wanda aikin shi ya sa shi jinkiri wajen Allah to fa nasabar shi ba ta tare da shi kasancewar ka ɗan gidan suwa ne bai sanar da kai wai dan ka gane darasin nan da kyau annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko wa anzir ashirata kal aqrabin ka gargadi yan uwanka makusanta me yayi hutowa yana ya banu fulan banu fulan banu fulan ya ku gidan wane ya ku gidan wane ya ku gidan wane wanda kuma duka yan uwan shi ne na jini sai da suka taru ya hausa wani dutsen safa ya ce idan na ce muku ga wata runduna a bayan dutse na tana kawo muku hari za ku yarda suka ce tabbas za mu yarda saboda ba ka taɓa yin ƙarya ba mazala ke cewa to ni dai mai gargaɗi ne a gaban ku kafin wata azabar Allah ta fuska muku ya ku iyalin gidan wane ku fansar da kanku daga gidan wuta la ugni ankum min Allah shay'a ba zan iya muku komai a wajen Allah ba idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ga iyalin shi ga famin shi ɗan uwan shi yanzu wani ya zo ya tsaya ya ce ai shi kaza shi kaza shi kaza kai ka san ya jahilci addini bai san me ake cewa addini ba kwata kwata Allah shi da mu to malik ya cewa anan yace kama annahum la yattafiquna ala usulihim bal kullu hizbin bima ladayhim farihun yace bal innal firqata alwahidata minhum la yattafiqu afraduha zaka samu ma kaso ɗaya a cikin karkashe karkashe na ɗan bid'a zaka samu su bangare ɗaya a karan kanshi sai kaga wani ya ja wani ma ya ja wani ma ya ja kowa me yake so girma yake so ko matsala ce wadda dole ta kasance haka nan saboda idan ya zama to wane ya dare to ku kuma ya zaku kuma dai kuma so kuke ku lasa sai ga ana ta rigima wani ya ci kaza wani kaza wani kaza wani kaza ba zan mance ba wasu lokuta a nan gabas din nan akwai wani gari wanda suka ce ai shehu ya bayyana mutane suka daga ɗauko motoci daga najeriya ana zauwa ana gani lokacin warko abu to diyar shi shehu ta tashi saboda garin da ya bayyana ba garin ta wani ba ta je ta yi dogon kashedi ta ce kuma daga yau bata bata ta ƙara jin wannan magana me yasa saboda hankali zai koma can tun daga can ubanta wa zai zo wajen ita ba wanda zai zo wajen ta kenan wajen ubanta za a sai ya kace wajen ubanta kuma kaga akwai matsala kenan abin da aka kawo anan kuma ya yashi ya rushe ta je ta yi dogon kashedi ta ja kunne ta nuna bacin ranta magana ta wuce haka nan to za ka samu bina'ul ashkhas ne ake ginawa ne za a yi kowa gina kanshi ne ya baka labarin shi ya baka labarin kakan shi baban shi yan gidansu su kaza da sauransu alhali addinin Allah me ya kawo waɗannan abubuwa a cikin su wallahi in kana karanta tarihin magabata abu ne wanda yubkil ayi wallahi za ka yi kuka idan ka dubi halin mu a yau yanda suke da gudun abubuwa da tsantsanin abubuwa wanda za ka ga mutum intisabin shi zuwa ga addini iya abin da yake kokari zama to alaƙa ce tsakanin shi da Allah fa haka nawa daga cikin magabata mutum zai mutu kaga wasu abubuwan da yake babu wanda ya taba sanin ya suke sai da ya mutu ayyukan alheri ne sai kun ga abin ya tsaya sai ku tuna a lalle ashe wanan da ya mutu shine ke wannan aikin kaza amma idan abu ya zamanto nuna kai ko gwada kai ko na makamancin wannan a cikin abin da ya shafi ya addinin Allah tabbata akwai matsala Allah shirye da mu ya samu karin zukatan mu mal yace bari la yattafiqu afraduhum ala aslin ayyuka cewa ala aslin ala asli kulli littifaq akan asalin kowanne ittifaqi ba sa ittifaqi kowa ta kai shi saboda kowa ne ma yake malici amma inda ahli sunnati bihamdillah amma idan ka zo ma'abuta bin sunnan da gaske ko ba suna ba yana yawo ne zaman tuya ari sunan kuma ya je ta tada kura to ba da shi ake ba a ahli sunnan na kirki wanda sunna ce yake ne eh malici bihamdillah da godiya ta Allah fahum yattafiquna jumlatan wa tafsila zaka same su sun hade jumlatan a gaba daya wa tafsilan kuma a rarrabe a cikin duk abin da yake cikin abin kowa imani sun tsaye malik yake cewa a immahum ko a immatahum wa ammatihim da jagororinsu da gamagarinsu ga baki daya ala usulil aqidati akan asali wanda yake na aqida zaka same su cewa a hade suke a cibiri suke tahiyar su kuma ɗaya ce sannan yake cewa ma yaqa'u min ba'di amma wani abubuwan da suke faruwa min ba'di afradihim daga wasu ɗaiɗaiku daga cikin su waɗanda suke jingina kansu ko kuma ahlus sunnan min mukhalafatin lil usuli na daga abin da ya shayi saba ma asalin abin da addini ne allati tafaqu alaiha wanda suka ittifaqi akanta fa huwa khata'un mardudun ala qa'ilihi kuskure ne wanda za a mayarwa wanda ya faɗi abin ba sahiya ake jingina ba yanzu misali ana tahiyya ta ahlus sunna sai wane ya je aikata wani aiki to wannan aikin da aikata shine ya aikata ma kanshi da kanshi kuma wannan abin da ya ci shi da sunan shi ne ya ci ba da sunan jama'a ba saboda kamar da muka muka wuce a baya malam yayi ishara la'alla zaka samu wani wanda yake yake kokarin kwatanta sunna idan yayi dirafe ya safka daga sama hanya ya aikata wani aiki sai a komo a rika zagin tafarkin saboda aikin da wani aikata alhali wasu abubuwa ne daban-daban suke dan ana cikin tahiya wani yayi kaza asalin tahiyar ba haka take ba to wannan wanin da yayi kazan nan kazan nan akan shi yake ba a cikin tahiyya yake ba shine malakin mardudun ala qa'ilihi za a mayar maka da abinka kai a karantanka shi yasa babu wani wanda zai zo yayi magana a binciki magana babu dalili kuma a ci gaba da bata goyon baya babu wannan idan ya zamanto ya kai matsayin mujtahidi yayi wannan magana tsakanin shi da Allah tsakanin shi da ubangijin shi idan yana raye a mushi nasiha ya komo daga wannan maganar saboda dalili kaza da dalili kaza idan baya raye kuma a mushi adda Allah gafarta mushi amma hira a ɗauko wannan magana a ce za a yi aiki da ita a cikin tahiyar wannan bai taso ba wannan bai taso ba shi yasa tahiyar sunna babu wani mutum ɗaya za a zo a tisa gaba ana ƙoƙarin kiyaye shi da tsarkake shi da kaza da kaza usulikin ne ake tsarkakewa tafarkin ne ake tsarkakewa ba ba mutanen ba lalle mutanen suna da irin nasu daraja da kima da Allah musu da irin hidima da suka yi Allah saka musu da alheri amma maganar wani ya zo ya yi wata magana wadda ta saba ma Qur'ani da hadisi kuma a zo wannan magana a rasa yadda za a yi da ita a sai akai watsi da ita ba abin da zai sa aiki da ita shi kuma da ya faɗi wannan magana Allah gafarta mishi to wannan shine shine tahiyya ta sunna ba wani baya magana a zo a jingina wa kowa da kowa a yanzu a tare zaka samu cece ku ce ko kuma ja'in ja da ake tsakanin wasu ɗaliban ilimi na ahlus sunna da wasu 'yan bid'a na cewa ai ibnu taymiya ya ce kaza a wane ne ya ce kaza a ibnu taymiya da daukan da ahlu sunna suka mishi ba su dauke shi a matsayin ma'asumi ba ibnu taymiya zai iya kuskure amma malami ne wanda alherin shi yarin jayi abin da ke kuskure shi ne sai a duba abin da ya daidai a sahi da shi abin da bai daidai ba kuma a bar mishi Allah gafarta mishi to amma a sauran tahiyya haka abin yake ha an yi maganganu masu muni amma kuma an kasa wanda zai warware su har yau in aka yi magana sai dai a ce sai a shiru ai bakka da ikon da zaka tanka kuna maka wancan alhali addinin na Allah ne ba na gidan suwa ne bane malika ta ma anna zalika bihamdillahi nadirun jiddan tare da cewa ma samun haka in wani abu ne wanda yake ana samun shi amma kaɗan ne to koda ya samu ba a jingina tahiyar zuwa ga maganan wannan mutumin sai dai a jingina mishi maganar shi zuwa gare shi saboda magana ce ta kuskure ba ta da goyon bayan dalilin qur'ani ko hadisi ko ko fahimtar sahabbai malai ce wan nadiru la hukma lahu duk abinda kuma kadan yake zanwa ba wani hukunci za a yi mishi eh misali mutum ne yana daidai yana daidai yana daidai misali kashi 80 a cikin 100 to dan ishirikin da ya saura sai ami sai a daga kafa eh amma shine misali kashi 35 ne yake daidai wancan kaso kusan 65 din duka sai a hankali to kaga wannan babu zance dole a ɗauko shi a yi bayani filla filla malai ce fa qawlu ahlus sunnati min sifati llahi ta'ala wa asma'ihi wa af'alihi wahid maganar ahlus sunnati wal jama'a akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen Allah mai girma da buwaya wa af'aluhu da ayyukan Allah mai girma da buwaya maganar su wahidun magana ce daya daya tallin tal babu na biyunta abinda imamu malik ya faɗi shine imamu abu hanifa ya faɗi abinda Abu Hanifa hadi shine Imam Shafi'i ya hadi abinda Shafi'i ya hadi shine Ahmad ibn Hanbal ya hadi haka kuma sauran malaman da suka biyo bayan su da kuma waɗanda suka gabace su zaka samu magana ce guda daya a bangaren da ya shahi al-asma'u was sifat ana tsayawa ne a yitris kowa ya ajje tunanin shi ko ina gani ko wani ko a za a dauki mi Allah ya ce sunan da Allah ya ma kanshi da kanshi ko kuma sunan da aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a cikin hadisi ingantacce to haka kuma sifofin Allah subhanahu wa ta'ala haka ayyukan Allah mai girma da buwaya ba a kirkiro su ko a kage su daga tunanin wani ko fahimtar wani dole a samu dalili ko qur'ani ko hadisi wanda tabbatar da su in ku babu a cikin waɗannan guda biyu to ba inda za a same shi to bangaren da ya sha al-asma' wa sifat kaga da yawa daga cikin mutane sun bace kuma suna zargin waɗanda suke tafiya akan sunna akan waɗannan abubuwa idan ka ɗauki ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kaga al-istiwa'u sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wayan ambata haka ubangiji ya faɗi haka kusan wurare guda bakwai Allah ambata ka a cikin Qur'ani mai girma sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yana bayanin abin da aka sabko daga wajen ubangijin shi ma kuma haka ya bayani sahabbai haka suka fahimta da yau ba yanda za a yi ka zo ka ce ai ba haka ake nihi ba kaza ake nihi wannan abin da ka zo da shi bid'a ce kuma duk wanda ya tafi zuwa ga wannan tabbas ya bar tafarkin ki ne da ka tsaya ka yi tiris akwai abubuwa da yawa waɗanda tsayawa ne za ka yi ni aka ce sai ka yi ba magana ka zo bane maka ce kai ma mu waga da muke gani kusuwa a dole tsayawa za ku ni Allah ya ce ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka shi abinda shi abinda za a yi da shi malaka wa qawlihim fil kalami wal istiwa'i wal ulu la yakhtalif magana ahlus sunna game da magana cewa maganar Allah wal istiwa da daidaituwar ubangiji subhanahu wataala akan al'arshin shi daidaituwan da ya dace da girman Allah mai girma da buwaya wal ulu da daukakan da Allah yayi akan bayin shi ba ya faɗi ba huwal qahiru fauka ibadihi wa huwa al-hakimul hakimul khabir Allah shine Allah la ya daukaka akan bayan shiga baki daya to wajibi ne bawa ya gaskanta wannan kuma ya yarda karka kokarin auna waɗannan abubuwan da kwakwallo ka bacewa za ka yi kwakwallo ka ta iya doka kaukab inda kake rayuwa a cikin shi ma ɗaya ne daga cikin kawakib da yawa bal hasali ma ba shi bane mafi girman su kamar wata ɗan kusurwa ce kake nan kake ɗan kai kawo yadda ka san misali da zikiya shi da suke rayuwa ka gani wani ɗan ɓangare ne da suke kawo suke kawo ana ta abubuwa su iyayen rayuwa da suke kenan to kai ma game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta baka ma kai da Allah wani abu ba kawai wani ɗan ɓangare ɗan tsugulutu ne kake nan kake ɗan turjiya a kai duk sai ka tada hankali kuma kake nema dole nassin qur'ani sai ya bi hankalinka rayuwa kai ne za ka bi shi ba shi zai bi ka ba saboda kai ba ka ba abin da ka sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wallahu akhrajakum min buquni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah huddo mu daga cikin cikin mahaifanmu kuma san komai ba ba abin da ka sani rigima duk abin da kace ga cewa ka kai yaushe ne ka kai shi diga kuma yaushe lokaci nawa zai yi a mance shi a wuce shi kaman ba a yi shi ba rigima banza ce sai da ka huto daidai da tuhahi maka da haka ka zo tsallanka duk yadda kake jin kai wane ne wace ce wane ne an ba haka ka zo haka ka zo zallanka bakka da komi bakka da kowa Allah ya samar da kai a ban nan ka kai matakin da Allah ya maka numul aqli hankalin ya dan habbaka har wai ka kai dan matakin wai da zaka ma Allah in kai banza banza kenan Allah ce yi malik cewa wa qaulihim haka fadar ahlus sunna ahlus sunnati wal jamaa fil imani a cikin imani wa ta'rifihi da abin da shahid definition na imani wa usulihi da rukunan imani yace wa masailuhu da matsalolin da suke da alaka da imani maganar ahlus sunna wahidun ɗaya ce babu zancen wani ya ce kaza wani ya ce kaza in kaji ana wani ya ce wani ya ce to wannan fiqhu ne wa amma bangaren da ya shahi aqida da tsayanta Allah subhanahu wataala wannan maganganun su waɗannan malaman gaba ki ɗaya magana ce ɗaya wa qawlihim fil qadri wahidun maganar su akan abin da ya shahi kadara ita magana ce tallin tal guda ɗaya wa qawaiduhum fil asma'i wal ahkami la takhtalifu ka'idodin waɗannan malaman akan abin da ya shahi sunaye da hukumce hukumce ba sa sabawa wa qawlihim fi sahabati was salafi salih wahidun haka kuma maganar su akan sahabbai was salafi salih haka kuma da magabata na gari magana ce guda ɗaya abinda malik abinda abu hanifa ya faɗi shine imam malik ya faɗi abinda malik ya faɗi shine shafi ya faɗi shine ahmad ibn hanbal ya faɗi haka waɗannan abubuwa suke tafiya waɗannan rikita rikita da kake gani duka wasu abubuwa ne waɗanda hadisatul ahad kamar in kai mu ƙaranan su da asalin addinin duka yau aka kirkire su bid'a kaza sai ka ji ce daga wani ta fara bid'a kaza sai ka ce daga wani ta fara waccan bid'a kuma daga zamani kaza ta fara haka zaka same su amma asalin addinin wa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda duk wanda zai kirkiro wani abu to bayan wannan ne kenan kai naka ne sabo kai ne ka bar tsohon ka kama sabo yanzu da aka kuma ake ce a bar ka bar wannan ka zo ka kama asalin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka gana ce ai an zo da sabon addini to wannan magana ba sabuwa bace ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin Makka ƙurai shawa abinda suka faɗi mushi kenan kuma ka dubi sunnar Allah da hikima ta Ubangiji subhanahu wataala dalilan sai ka samu duka iri iri hujjar da Abu Jahal ya bai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine a yau wannan kama iska zai ba ahlus sunna irin wannan hujja ko yace haka ake yi ko haka uwaye suke ko haka kakanni suke uwayenka daban kakanninka daban Allah kadai ya san irin uzurin da suke ciki la'alla uzurin da Allah zai ba su kai ba zai baka wannan uzurin ba abinda ka fahimta daidai ne ka bauta wa Allah subhanahu wataala da shi ka tsaya akan dalili wannan shine abin da yake wajibi akan ka ba waɗanda su suka fi yawa in magana yawa ne wa in tudi akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah wanda suka fi yawa su suka fi bacewa in jiwa in ji Allah subhanahu wataala da haka wajibi ne mutum ya tsaya ya sa ido sosai abin da yake daidai ka aikata abin da ba addini bane ba ka ba kanka lafiya in ma kai ba za ka samu lada ba in jiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata wani aiki kowane irin aiki ne kake gani mazala ta in dai baya kan umarnin mu fa huwa raddun wannan aikin abin mayarwa ne an maida maka abin ka ba su to in dai da gaske bautan kake na Allah kuma aljannan nan kake nema to kai miye naka na zawa da sabon ba babu kama tuwa da zuwa ake zo zan saka aiki kaza da kaza za ka yi a wata an biya ka kawai zawon da kake ka shiga wani abu na daban to wannan aikin da ka shiga wasa ka ba wanda sa kawai kaɓa to shi ne bida da suna addini kaɓa ba wanda ya sa ka daka ba wanda zai baka lada a kai haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata malaka fa ikhtilafu ahlu sunnati innama kana fil ijtihadiyat zaka samu sabanin ahlu sunna ba akan usul bane ba akan wani abin da ijtihadi ne babu wannan nasi karara sai wani ya faɗi abin da ya fahimta kuma wannan abin da ya fahimta malai ce min umuril ahkami na daga al'amura na na hukumce-hukumce au far'iyyatil masaili al-mulhaqa bil aqidati ko kuma wasu rassa na wasu mas'alolin da ana iya jingina zuwa ga aqida amma ba su bane asalin aqidan yace mimma lam yarid bihi dalilun qati'un wanda dalili qarara bai zo akan shi ba malai yace wa zalika daga cikin irin waɗannan musallai yace ka mas'alatil lafz bil qur'an mas'alar da muka wuce dazu matsalar a lafazin alkur'ani da zan karanta makhluqun ko gairu makhluq kaga dai asalin matsalar shine alqur'anu kalamullah kuma wannan magabatan gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan cewa alqur'anu kalamullah wannan shine asali yanzu wannan kuma lafazin da zai huto makhluqun gairu makhluq wannan kuma far'i ne wani abu ne wanda yake reshe anan suka dan samu turjiya malati allati zakaraha allati sabaqa zikruha wa mas'alatu ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih fil mi'raj da mas'alar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin shi lokacin da aka aka tafi sama da shi kaga wannan ma wasu sun tabbatar su tabbatar ba amma rishin tabbata haka in shine mafi mafi inganci duk da wasu daga cikin magabata sun sun da cewa ya gaishe yace wa mas'alatu wa mas'alatu ru'yatallahi ta'ala fil manami da irin mas'ala na ganin Allah a mafarki wa mas'alatu ibn sayyad hal huwa dajjalul ladhi yakhruju fi akhir zaman aw abu ghairihi sannan kuma da mas'ala ta ibn sayyad ibnu sayyad kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata cewa wani wani mutum ne wanda yana yawaita ƙarya wa kana ya takahanu ahyanan yana ɗan taɓa bokanci yamnatan wa yasra jehi jehi da haka fa yasduqu wa yakzib wani lokaci yayi gaskiya wani lokaci yayi ƙarya fantashara khabaruhu bainan nasi wa sha'a sai labarin shi ya tsakanin mutane ya watsu annahu dajjal cewa ai shi ad-dajjal ne to ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka har yake rantsuwa da Allah cewa shi wannan ibnu sayyad shine dajjal to anan matsalar sabanin da aka samu akan ta dujal inda zai hutu a ƙarshen zamani ko kuma a idan ka ce kalimatu ad-dajjal ad-dajjal shine kasir alkazib ko alkazibu shine ƙarya kaga wancan ya kasance yana yin bokanci ko sana ko ba haka nan mutum ne wanda ya shahara yana yawan ƙarya to da aka ambaci haka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shiru cewa wani dajjal ne manzon Allah ya shiru kyale sai ka ce shirun da manzon Allah yayi alama ce akan ta kenan shine dujal din sai malaman suka ce dujal din ne suka ce eh saboda manzon Allah ya shiru malaman da suka yi inkari suka ce a abinda ake da dujal anan ba dujal inda zai mutu a ƙarshen zamani ba a kawai duk mutumin da yake yawan ƙarya ana cewa dujal ne wani a hausa ma ana faɗi ko idan mutum ya cika kaiwa da kawowa da ƙayyarki sai a ce wani da dushen ne saboda daga addajal ne addajal kuma shine alkazib ƙarya mutumin da ya yawaita ƙarya ana kira shi da suna dujal to wannan shine sabanin da suka samu tsakanin su to kaga irin waɗannan sabanin ba su da wani tushe mai ƙarfi yani ba usul bane na addini wasu ɗan rassa ne amma ala'ai ya tabbata cewa shi dujal zai zo kuma anan gaba zai zo tabbas to su magarraman suka yi shi wancan in shi ne zai sake bayyana ko ba shi wani sake bayyana ala'ai mas'ala khilafiyya malice hal huwa ad-dajjal alladhi yakhruju fi akhir az-zaman aw ghayrihi ko wani ne wa nahwi zalika da makamantan irin waɗannan mas'alolin min al-masail al-mukhtalaf alaiha daga cikin mas'alolin da aka samu sabani akan su malice walam yarid ad-dalil sarihan fiha ad-dalili bai zo akan irin waɗannan abubuwan ba karara yace wa alhaqaha al-ulama bi mawdu'at al-aqidati sai malamai suka jingina waɗannan maudu'an daga maudu'i na aqida li'annaha tandariju fi jinsiha ilmiyan saboda a bangaren ilimi waɗannan matsalolin da aka ambata suna shiga ƙarƙashin aqida ne amma ba wani tushe daga cikin tushen da aka samu sabani akan shi yake cewa maudu'iyyan la aqdiyyan kawai an sa shi bangaren aqida ta bangaren maudu'in da yake tattaunawa amma ba wani abu ne wanda zaka ce ka kudurce shi a cikin zuciyarka وهذه الأمور ما ليس وأن الأمر ونحو هذا ما كمان تنسوا يتي ليست من أصول الاعتقاد با أسلي بني دقا تكين أسلي نقدر نزوت نأكيدا ما ليس والخلاف فيها دائر مع النصوص سنة حتى سابان دا معلومة سكي با كوي جيه ذا كوما كتبا كي كان كذا آه إن كتي كان كذا نسيكا كاودا ديني با ba kawai shi kai tisirin ka ce a mu kaza za mu ko kuma mu mun fahimci kaza a wal khilafu fiha da'irun ma'an nusus yana nan mallake da nassi sai dai nassi ya zama to ba ba ba, ba sarifi bane ba yani bai hutu karar ba akan mas'alar malaka ta ma'an nususi lam yaqul fiha salafu bi ra'yihim al mahab wallahu alam wai wannan magabatan da ake ambata maka ba su faɗi waɗannan abubuwan da suka faɗi na saɓani ba akan waɗannan matsalolin kawai da ra'ayinsu al-mahad tsantsa bal bari dai duk abin da za su bara suna kokarin hada shi da abin da yake dalili ne maliki wallahu a'lam yace wa muradu zalika ai ittifaqu salafi fi umurin kathiratin minha wannan yana maka nuni akan cewa manufar haka lalle magabata sun hadu akan abubuwa da yawa abu na farko i'tisamuhum bi hablillahi jami'an sun yi riko da igiyar Allah gabaki ɗayansu babu saɓani tsakaninsu gabaki ɗaya matsalan saɓani ta zo ne a cikin wasu abubuwan da ana iya kiransu da suna rassa amma ba su bane asalin tahiyar abu na biyu ahlus sunna sun yi ittifaqi anna masdarahum wahidun inda suke amsar addini mabubbugan addinin su mabubbuga ne guda daya malace huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce bi khilafi ahli al-ahwa'i saɓanin ma'abuta son zuciya 'yan bid'a aina mun karanta a farko masadiru talaqi inda ahlil ahwa idan dan bid'a zai kawo hujja da yake kawo hujja aqaliyat ko abubuwan da suka shahi hankali abin da ya shahi falasifa abin da ya shahi wane da sauransu su kuma ahlus sunna qur'ani hadisi akan fahimtar sahabbai malati bi khilafi ahli al-ahwa'i fa innahum ta'addadat masadiruhum lalle yan bid'a su mafubugan amsa a addinin su ta'addada kaso ne daban-daban yanzu a yau yau din da ake sai wani ya mulki ya dora ko hanya na daban sai ce muku ya ga kaza wannan abin da ya gani kuma zai dora ku a matsayin sa shine addini kuma ya tsaya kan shi da kawai shi yayi mi ya ba shi kariya abubuwa nan aka hudu a garin nan ba yanzu abin ya da ya watsi kuma ina wanda suka hudu abin sai shiga rubutun su ma sun dan samu abin da suka samu na canjin su na duniya sun shiga rukukin su kuma abin da kai yau in wani sake kullo wa hallau hallau da shi zai tare an ga yanda wani an ga yanda wacce tai sana da yawa a garin nan maza da mata ta yi mawalkin manzalla ko ya mawalkin manzalla an bashi kaza sai mutane su rika tururuwa suna zuwa yau yau dan kwana biyu a samu wasu daga cikin wanda ake ga cewa kima kima ne na malaman su wasu ba su goyon baya saboda aka wannan za a wannan aka abin nan sai a abin nan eh su ba su goyon baya amma abin yau ina yake babu to masdar na amsan addini shi littafin Allah ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wajen ahlul ahwa'i wajen in bid'a to su abubuwa ne da yawa kowa ma yana iya kirkira abin da ya ga dama ya mai shi a matsayin addini abubuwan wasu ladai kyauta malike cewa ta'addadat masadiruhum min al-qawl bir ra'ayi haka mutum kawai ya faɗi abu da sunan addini da ra'ayin shi zallan ra'ayi yace fi ma la tudri fi ma la tudrikuhul ara na daga cikin abubuwan da la tudrikuhul ara wa'ani abin da ya shahi ra'ayi bai iya cin mishi kenan ra'ayin shi ne nashi ke bantacce sannan kuma wat ta'wil ala al aqaliyati fi ma la taqata lil uqul bihi sannan dora wasu abubuwa akan hankali wanda hankalin a karan kanshi bai iya dokan abu me muke sallama ya yarda ga abin da Allah ya ambata da abin da manzon Allah ya ambata abubuwan da ba a bukatan kutse a cikin su irin misali sunayen Allah sifofin Allah wasu halittan Allah idan aka baka labari dole ka gaskata amma sai mutum ya shiga ya tan bayanai bayanin da hankalin shi bai dauka karshe in ba hankali ba sai bar musulunci ma malaci wal akhdhu anil falasifa da amso addini daga daga wajen malaman falsafa malaman surutu wal umamil halika da al'ummomin da Allah ya halakar da su amma sai mutum ya tashi yin addini sai da kawo hujja da irin abubuwan da su Abu Jahl suka yi kuna makamancin wannan malai ce wa qarnuhu an zalika alhali an hane su akan yi haka nan abu na uku ahlus sunna sun hadu anna i'tiqadahum ibtida lalle abin da ya shafi kudurin su na zuci ya samo matashiya ne da yaqumu ala taslimi lillahi ta'ala me ka wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya faɗi sun yarda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda sawa'un hankalin su ya kai zuwa ga abun ko ko bai kai zuwa ga abun ba iya kokarin abinda za su yi hankalin shine ya yarda da abinda Allah ya faɗi manzon Allah faɗi shi ne magana ta rige ta kare balata bi khilafi sabanin ahlul ahwa imam abuta son zuciya ko kuma yan bid'a fa innahum la fa innahum la yuslimun aw la yusallimun walam yaz'anu ba sa meka wuya ba sa yarda da karkata wa in idda'a ba'dhum zalika koda wani yayi da awa haka sai ya nuna ahiri kaza ne amma aikin da yake aikata kuma kaza ne malika li anna muqtada taslimi iltizamu alfazi shar'i saboda muqtada taslim abinda yake kumsan sallamawa da yarda da me wuya shine iltizamu alfazi shar'i mutun ya lazimci ya bibiyi lafazi wanda shari'a ta zo da shi Allah ya ce aqimu salat wanda shine lafazin shari'a atu zakat wanda shi lafazin shari'a abin da shahi kaza wanda shi lafazin shari'a amma sai mutum ya ce maka a ai wannan a shari'a ce ku na awam ku ga magarin mutane ya ayyuhan nas amma akwai wata shari'a ta khasul khas khawas kebantattu wanda ku abin da aka shar'anta muku daban abin da su kuma aka shar'anta musu daban to kaga daga an shiga haka an shiga mi an shiga hanyar bacewa maliki to annahu muntahu amma nahallahu anhu sannan ahlus sunna sun hannu game da abin da Allah ya hane su falam yaqudu fil ghaibiyat ba su kutsa ba a cikin abubuwan da suke ilimin gaibi ne kaga yanzu zaka samu yan bid'a suna kokarin tabbatar da cewa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi manzo sallallahu alaihi ya san abubuwan da Allah ya bashi labarin za su afku wanda ba su afku ba amma akwai abubuwa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bai san labarin su kai tsaye magana a sake sai ka ce manzo bai san gaibi ba sai abin da Allah ba shi labarin kaza da kaza da kaza da za su faru kuma na yanzu haka akwai abubuwan da wanda ya bada labarin su ba su faru ba har yanzu kuma za su faru tabbas wa ba shi labari Allah ba shi labari illa man yurtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada mas'alolin da za su nuna maka haka a hili suke hadisatul ifk da aka yi da aka yi aka yi kiran ƙarya aka jingina wa Aisha radiyallahu anha kusan wata guda aka yi a cikin wani yanayi a cikin garin madina mazalla na tambaye shawarar su aliyu aliyu ya kake gani wannan abun anya haka nan ne aliyu ya ce ya rasu lallai kaka dami kanka wani sa'u siwaha kafir mata take wanda ba ita ba ai da yawa kaga cewa kaza kawai ka sallame daga aurata shawarar aliyu radiyallahu anhu to haka aka rika zuwa ana zauwa manzala sallallahu alaihi yayi shuru bai ce komai ba ya ce wa aisha radiyallahu anhu ilhaqi bi ahliki kuma gida har a ga yadda Allah zai zartar da al'amarin shi yanzu idan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi me zai faru Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi suka yi magana suna faɗin magana sai a ce a ba haka ne gashi abin yadda aka yi kaza kaza kaza kaza ne matsala ta wuce kuma ta wuce ba ta wuce amma an yi haka nan ba haka nan ba to irin waɗannan abubuwa suna da yawa wanda duk wanda ya karanta tarihi matsala zai samu irin waɗannan abubuwa wanda in ku an san gaibi to bai kamata irin waɗannan abubuwa su faru ba to amma ba ana ba wanda suke tabbatar da haka din ba suna tabbatar wa manzo Allah ya sani bane ba su da suke in manzo Allah ya sani yanzu tunda kun yarda yawa su kuma al ulama'u warasatul anbiya su wa sun sun dosara daga nan yanda kenan tunda manzo Allah ya sani kenan shi kenan malam wani shi ma sai shigo ciki wani ma sai bai shigo ciki wannan malaman ne ake ba na manzo Allah bane ake ne to fil ghaibiyat abin da ya shahi ghaibi zaka samu su da yawa sun sa sun sa kansu a ciki mutum ya rika da awon sanin ilimin ghaibi sanin ilimin abin da za a yi gobe wanda wannan kuma yana nan hatta da waɗanda suke da awon malamta tun ya haddace Qur'ani amma yana tsubu yana da awon yana duba nafsu shay tahiyya ɗaya ce yana duba ya gano wani abin ka ya bace ka zo a kalkilo maka a gano a ina shi ya za ya gani in ya sani ya sani in kuma ya faɗi tak inda ga abin yake to da shi aka haɗa ba shi aka yi abin da Allah kuna makamancin wannan to gaibi babu wanda san shi sai Allah kun la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah yanzu da magana ba ta kare ba aya ta qur'ani ta nassanta cewa faɗa musu cewa sammai da kasai gaba daya babu wanda ya san gaibe ce illallahu sai Allah kawai aka tsaya daga nan ba ƙara ba ba ce da wani ba sannan aka ce ka faɗi musu walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma masani yasu inda na san abin da yake gaibi ne ai da na yawaita alheri da sharri bai same ni ba yace in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni manzo ne mai gargadi ne mai bada bishara ne ga wanda ya aikata alheri da mutum amsa da suke da masu imani ne mahi mutum ya dage ya tirji kuma za ka samu cewa wallahi ba manzo Allah bane a gaban shi ba wani yana kokari tabbatar na manzo Allah bane a so ne yake taka ya wuce to waɗannan ahlul ahwa sun shiga cikin abin da yake al-ghaibiyyan malai ce walam yaqulu ala yake cewa walam yaqulu ala Allah ko bi ghairi ilmin sannan kuma za ka samu su ahlus sunna walam yaqulu ala Allah ba su faɗa ba game da Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wala min yujadilu rigima da rikici wanda bayar amfani ba sa kansu a ciki ba sa sa kansu a ciki sannan kuma walam yumaru ba sa jayayya walam yuawwilu ba sa tawilin abubuwa bi khilafi ahli al-ahwa'i sabani an bid'a faqad irtakabu jami'a hadhihi al-manhiyat zaka same su sun hau waɗannan abubuwan da aka hana gaba daya gaibin ne magana akan Allah ba tare da ilimi ba haka kawai mutum sai ce mu kuyi kaza ko kuma Allah ya yarda da kaza alhali ba inda Allah ya yarda da kaza to waɗannan abubuwa suna da muhimmanci kwarai da gaske malai abu na biyar annahum su ahlus sunna talaqaw din bil ihtida sun amshi addini ta hanyar shari'a wal iqtida da kwaikwayo wal ittiba da bin abin da aka sa su ala basiratin akan abin da yake sani ne da ilimi فقد أخذوا الدين سنعم شاء الدين عن العدول الثقات بدليله دقى العدول وأن سكي آدلي الثقات متاني يرددوا بدليله دليل لا الدين با كوي دم ما لوان ما لوان بني با زاسو أمشي الدين أما تحنير أبن شاهد دليلي مالك فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك سامو الصحابين سن أمشي الدين دقى من الله صلى الله عليه وسلم يتي والتابعون أخذوا عن الصحابة su kuma tabi'ai sun amsa daga sahabbai wa haka za humila haza dinu haka aka aka ɗauko addinin nan min kulli khalafin daga dukkan mamaya uduluhu waɗanda suka kasance masu adalci ne shi za ka samu ilmin rijal za ka samu kutubu taraju za ka samu littafi mai volim goma sha shida sunayen mutane ne kawai a ciki wani da wani da wani da wani a zamani kaza da suka yi wani nan kaza ne halin shi kaza ne iyan shi kaza ne ya rayu a cikin yanayi kaza mutum ne yardajje a mutum ne mai ƙarya a mutum ne rikitacce a mutum ne mai zahi mutum ne mai sanyi duka suna nan an rubuta suna na aji saboda kiyaye addinin da ka gane addinin ba kayan wasa bane ba wallahi babu wani shakka daidai da ƙwayar komayya akan abin da sha addini abu ne wanda yake garanti ne kat babu shakka akan shi malik wa min kulli jilin siqatuhu a cikin kowace generation zaka samu siqatuhu waɗanda suke yardaddun al'umman su suka ɗauko suka yi dakon wannan addinin zuwa ga al'ummar da take gaban su malik wa min kulli asrin ulama'uhu a kowane zamani zaka samu malamai waɗanda suke masana addinin masana Allah su suke kokarin kiyaye wannan addinin malik bi khilafi ahli bid'ah sabani al bid'ah wal ahwa'i da ma'abuta son zuciya faqad ta'addadat manahijuhum za ka samu manhajinsu da tsarinsu ya rarrabu kashi ne daban-daban fi salaqqid din wajen amsan addini yau ma sai wani kirkiro na abu kuma ya kirkiro dai kuma da sunan cewa Allah ake bauta ma malaci wa khalaqu fi wasailihim wa asalibihim sannan kuma sun jagula abubuwa wasail hanyoyin da suke amsan addini wa asalibihim da salon da suke amsan addini duka ya jagulu hatta taqatta'at bihim subul har sai da ya zamanto hanyoyi sun yanke musu hanya me ta katta bihim subul imana ka dauko wannan hanya kana tahiya sai ka zo kana cikin tsaya sai ka ga hanyoyi kaman dari a gaban ka kuma baka san ba wacce ce zaka hau hanyoyin yan bid'a kenan wani ya kirkira wani ma ya kirkira wani ya kirkira ga suna abubuwa daban-daban shine Allah ya ce wala tattabi'u subula kakku bi wannan hanyoyin fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanyar Allah malice nas'alullahi al'afiyata muna roƙon Allah ba mu lafiya tabbatar mana abin da yake addini ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله